إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله بركة مدى شروة بركة مدى ساكي صادوة a daidai wannan lokaci da muke tafsirin alkur'ani mai girma muna ci gaba da tafsirin alkur'ani a cikin suratul qasas mun tsaya daidai aya ta 81 ta 80 daidai za mu tashi kan aya ta 81 Allah ta'ala ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh da shi da gidan shi gaba ɗaya sai muka rizga su a cikin ƙasa. Amma kana lahu min fi'atin. Allah ya ce kuma ƙaruna bai kasance yana da wani gungu wasu jama'a ba, yansurunahu waɗanda za su kama mai su taimaka mashi ba min dunillah kuma bayan Allah. Wama kana min al-muntasirin kuma baya daga cikin waɗanda suke neman taimako. bai samu dama ya ce a kama mashi ba kuma waɗanda suka gama yana rizga ba su da dama su kama mashi ranakin dillanci ta zo wato lokacin da Allah ta ya ba mu labari game da girman kai da isa ta karuna a cikin adan shi da kwalliyar shi da alfarin shi da yake ga mutanen shi da zalunci sai Allah ya biyo bayan wannan labari da ya bamu da ainihin hallaka shi da Allah yi cewa Allah ta'ala ya rizga shi da shi da ƙasa gaba ɗaya aka rizga da shi da duke shi mai jama ƙaro na wannan shine girman kai girman kai rawanin tsaya kamar yadda ya tabbata cikin hadisi Musa bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wani mutum yana jan kayan shiga ƙasa yana takama yana kuri kawai sai Allah ya rizga ƙasa da shi saboda takamar da yake kawai manzo Allah ya ce yana ce yana ta rizgawa cikin ƙasa yana ta yi yana ta yi har yanzu bai kai masaukin ya ba har zuwa tashin alkiyama saboda haka girman kai baya da kyau shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala Allah baya kallon mutumin da ya sha kayan shi ga ƙasa saboda taurin kai ko saboda kuli saboda yanga saboda kasaita to Allah baya kallon wannan mutumin da haka dai Allah ba mu labari cewa karuna da shi da dukiyar shi gaba ɗaya duka Allah ya rizga su a cikin ƙasa. an ɓadda su cikin ƙasa amma ba yi shi ba babu wanda zai kama mashi domin kana so idan ka shiga cikin matsala Allah ya kama ma to ka san da Allah in baka san da Allah ba to Allah subhanahu wataala zai kyale kai shayi gudunmuwa a lokacin da kake neman ta Allah ya ce wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams wa asbaha alladhina tamannaw wadanda suka yi gurin makanahu samun matsayi irin na karuna sai suka kasance bil amsa a jiya lokacin da suka ga karuna yayi ado yayi kwalliya ya hau dokin shi yana kasaita suka ce ya laita lana mithla ma utiya karuna inda ma mu ma an ba mu irin abin da aka ba karun innahu la zu hazzin azim lalle shi karun lalle mai rabo ne babba to sai ga su kuma yau sun waye gari yaquluna suna cewa wai ka anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir laula amanna alaina la khasafa bina laula amanna Allah alaina la khasafa bina ira suna cewa mi wai ka anna Allah kamar dai Allah subhanahu wataala yabsutu ar-rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir kamar dai Allah subhanahu wataala yana shimfida arzikin shi ga wanda ya ga dama kuma yana kuntata shi ga wanda ya ga dama kaga karuna an bashi da yawa an bashi dimbin dukiya irin wadda bahaushe ke cewa ta hita hankali amma bai gode ma Allah ba bai aiki Allah da ita ba bai ji tsoron Allah cikin dukiyar da Allah ya bashi ba gaba ɗaya da shi da dukiya aka shafe su dama ita dukiya kan Allah ya baka kai amfani da ita kai amfani da ita da ranka bayan ranka shikenan ba ba abin da aka yi ba kai kai ba wani yayi Allah ya kiyaye to sai ga su suna cewa wai ka annallah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir kamar da Allah subhanahu wataala yana shinyi da arziki ga wanda ya ga dama kuma yana kuntatawa ga wanda ya ga dama domin Allah ta'ala yana ba wanda ya ga dama kuma ya hana wanda ya ga dama haka Allah yake ya kuntata ma wani ya matse wani kuma ya buɗa mashi Allah yana daga wanda ya ga dama kuma ya sauke wanda ya ga dama kuma Allah yana da hikima cikakka a cikin wannan Allah yana da hujja wadda ta kai matuƙa kamar yadda hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle Allah ya raba halayenku tsakaninku kamar yanda ya raba arzikinku tsakaninku wani zaka ga an bashi hali mai sauki wani kuma an bashi hali mai tauri wani kaga baya da tausayi kwada halayya ɗabi'a irin ta tausayi baya da ita ba sani ba sabo da ɗan uwan shi da suke uwa ɗaya uba ɗaya da wanda suke uba daya da wanda suke uwa daya da dan unguwarsu duk ne wurin shi ba wanda ke samun sauki wurin shi ba sani ba sabo in dai abin shi ya shiga hannunka to sai ka bashi kowane ne kai Allah sa da kai da shi kamar kashin awaki kuke da ka biya shi Allah subhanahu wataala ya shimfida wato ya ba ku arziki tsakaninku ya raba halayenku kamar yadda ya raba arzikinku tsakaninku kamar yadda zaka ganin gidanku akwai mai kudi akwai talaka akwai malami akwai almajiri za ka za su samu gidanku akwai mai hali na kwarai akwai mara shi Allah ta'ala yana ba da dukiya ga wanda ya ga dama kuma yana ba da ta ma ga wanda ba su amma imani Allah baya ba da shi sai ga wanda yake so ka karuna Allah ya bashi dai yana son shi ai ba dai yana son shi ya bashi ba ya baya ni don jarrabawa kuma bai ci jarrabawa bai haɗi ya shiga ayyukan asha ayyukan masha ayyukan da Allah ba ya so ku ga abin da Allah ya da shi suka ce laula an manna Allahu alaina in ba da Allah ta ya baiwa da kyauta a gare mu ba la khasafa bina da mu ma Allah ya rizga da mu da Allah ya sa ƙasa ta rizga da mu an shahi mu to amma Allah ya mana kyauta Allah ya mana gyaran dogo Allah ya tseratar da mu ya kubutar da mu bai ba mu irin abin da ya ba karuna ba da ya ba mu irin abin da ya ba karuna mu ma mun yaki irin na karuna da yanzu muna ƙasa a wata kira laula manna Allahu alaina la khusifa bina domin la khasafa bina la khusifa bina da an rizga da mu to sai dai mun gode ba Allah mai kowa mai komi wanda ya tseratar da mu ya kubutar da mu bai ba mu irin abin da ya ba karuna ba wai ka annahu la yuflihul kafirun wai ka annahu kamar da abin yadda yake la yuflihul kafiruna ko kuma tabbas yadda abin yake kafirai da inda suke ba su cin nasara ana suna cewa kafiri ne karuna ya kafirce ma Allah shi yasa bai rabauta da jarabawar da Allah subhanahu wataala ya mai ba Allah ya kiyaye mu sai Allah ta'ala ya ce tilka darul akhirah waccan gidan na lahira na ja'alwa Allah ya ce muna sanya ta ne lil ladina la yarjuna uluwan fil la yuriduna uluwan fil ardi ga waɗanda ba su neman ɗaukaka a doron ƙasa wala fasada kuma ba su neman ɓanna a cikin ƙasa wala aqibatu lil muttaqin ƙarshe mai kyawu yana tabbata ne ga masu tsoron Allah mana Allah yana ba da labari cikin wannan aya cewa gidan lahira da neman ta dawwamammiya wadda ba ta gushewa ba ta karewa Allah ya sanya ta ne gaban shi masu imani masu kaskantar da kai waɗanda ba su nuna isassu ba su nuna ɗaukakarsu kuma suna da ita amma ba su amfani da ita kaga da inda suka zo inda ba ce masa kai ga wuri ba sai su yi zaman su ba su ba su kutsa su sai sun je can ƙurya wuri ko taruwa ke yi in dai ba ce kai ga wurin su ba to ba su ba wurin sai su zaman su sai an zo ana lallaɓar su ba sai ku tashi dan Allah nan ba wurin zaman ku bane a tashi ba su nuna isa ba su nuna su kowa ne kuma ɗin kowa ne amma ba su gwada ma mutane wannan ma Allah ta'ala ba ya son ba wanda yake nuna ma mutane shi wani ne yana nuna masu ɗaukaka ɗaukaka ta Allah ce Allah ya baka ba cewa ka gwada ma mutane ba ma mutane suka ware maka wuri shikenan ba matsala aka maka wuri annabi sallallahu alaihi sallama yana zannawa inda wurin zama ya kai ƙarshe in manzala zai suke sallallahu alaihi wasallam wuri ya cika haka ba wuri nan can inda ya zo ya ji takalmai sai ya zaman shi to sai kowa ya juya kuma dada sai majalisin ya koma wurin shi saboda girman kai baya da kyau Allah ya bayani cikin alkur'ani cikin ayoyi da yawa ba ya san girman kai ba ya san masu girman kai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara girman kai da cewa kin gaskiya da rina mutane duk wanda yake gaskiya ya rina mutane to yana da girman kai duk wanda in aka gaya mai gaskiya ba ya dauka to yana da girman kai sannan kuma duk wanda yake rina mutane yana ganin mutane in dai ba matsayin shi suke ba to ba ruwan da su in ya yi su to ya yi ƙarhin su ya yi ƙarhin su mai magana ma ya amsa ya yi ƙarhin ya gansu ya gaida su ya yi ƙarhin ya tsaya ya saurare su wannan girman kai ne baya da kyawu yana son ya ga daidai da shi ko sama gare shi ita kuma rayuwa ta ga Allah yi ta daban-daban ka yi wani wani ya hika wanda ka yi ka girmama shi ka tausaya mashi wanda ya yi ka kuma ka girmama shi haka ake so ba wai tsaya za ka kai ta tunanin wanda kai baya za ka kaiwa gare shi ka yi ta wasu abubuwa yadda za ka yi a'a girmama shi za ka yi mai girma girma ake ba shi ƙarami kuma ba a rena shi ake a wulakanta shi ba tausaya mashi ake to wanda yake so ya samu gidan aljanna to ya zamanto mai kaskantar da kai ya zamanto mai rena kanshi mai ɗaukar kanshi ba kowa ba da haka ya ke samun gidan aljanna shi yasa wuta Allah ya ce alaisa fi jahannama maswar lil mutakabbiri masu girman kai gidansu ba gidan jahannama bane girman kai ya dace da jahannama kankanci kuma ya dace da aljanna mai sa aljanna to ya kaskantar da kanshi Allah subhanahu wata'ala yana son mutane waɗanda ba su ɗaukar kansu wata tsiya Allah ya ce aljanna ya sanya ta ne gari su waɗanda ba su neman ba su neman ɗaukaka a cikin ƙasa da girman kai da rina mutane da wulakantar da mutane ko kuma yin ɓanna yin banna jiya mun yi maganar shi wato shi ne bata gari bata tarbiyyar gari bata tarbiyyar samari da 'yan mata ta yanka masu kayan shaye-shaye ko zinace-zinace ta hanyar ɓata su da irin wannan ta hanyar gina musu wuraren shakatawa wuraren wanka wuraren zama su je su zanna a tara masu butallai na shan shisha duk wanda ke sa aljanna to ba zai mai da sana'a shi irin wannan sana'a ba ka ce ka bude gida kulab ne ka bude kawai na shan shisha ne yau kan suke ƙananan yara 'yan mata 'yan shekara goma sha ɗaya sha biyu 'yan ƙanana haka samarin suna ta murna an bude musu wurin jin daɗi da wayewa da walwala wata ya tsara da lalacewa daga nan ake ɗaukata daga nan wani ya lalace shi kenan kuma ka iske mutum musulmi ne yake irin wannan sana'a bayan abin da kake sai da baya da kyawu sa'annan kuma ka gurɓata ka lalata tarbiyyar samari da 'yan mata to duk wanda yake irin waɗannan sana'o'i da suke bata tarbiyyar mutane ba shi ba aljanna aljanna ta Allah ce amma Allah ya hana mashi ita saboda ya kawo ɓanna a cikin ƙasa ya ɓata ƙasa da ayyuka na shigantaka Allah ya kiyaye sai Allah ta ce man ja bil hasanati falahu khairun minha duk wanda ya zo wato da abu mai kyawu guda ɗaya da lada mai kyawu falahu yana da khairun minha mafi alheri daga wannan ladan mai kyawu guda da ya zo da ita a wata aya falahu ashru amsalha yana da goma irin ta mana duk dai za a linka ta goma a wata aya kuma Allah subhanahu wataala ya ce mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil bi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim za a linka ma mutum 700 Allah ma yana linka ma wanda ya ga dama ya zuwa linki mai yawa wata aya Allah ta'ala ya ce man dalladhi yuqridu Allah alan shayin nan ya kasa cikin shi na shaki ne ki wana ba ka sa kaji din na sha sai na shaki ko ko manta ta yawa ciki ha ka san tana da yawa tana rika makoshi tana da dan maimakin mantini ku zan kisa mani cittan kuna da ita ta yi gyara mini manta kayan daɗi ne da kamshi kawai din na sha Allah sai in ji an rike to Allah ta'ala ya ce falahu khairun minha yana da mafi alheri daga wannan kyakkyawan ladar da ya zo da ita mana Allah ta'ala zai linka mai linkawa mai yawa abar yana shawuwa yana shawuwa yana da daɗi yawan shaƙi na daidaiti wa man jaa bis sayyi'ati duk wanda yazo da mugun aiki kuma da zunubi fala yujzal ladina amilu sayyi'ati wadanda suka aikata ayyuka mugaye ba za a saka musu da komi ba illa ma kanu ya'malun sai abinda suka zamanto suna aikata wata aya Allah ya ce wa man jaa bis sayyi'ati fakubbat wujuhuhum fin nar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun wanda yazo da mugun aiki da mugun abu ranar alkiyama Allah ya kiyaye mu sai ka zo da mugun abu ka zo da ayyukan asha barkatai ga sunan iyalinka ba su tsira ba makwabtanka ba su tsira ba uwayenka ba su tsira ba yan uwanka ba su tsira ba abokan zaman ka ka cuci kowa ka zalunci kowa ka muna nama kowa wa kubbatu wujuhum fin nar sai a burkice mutum huskar shi a cikin wuta hal zauna za a ce masa ai ba za a saka maku da komi ba illa ma kuntum ta'malun sai abin da ku zamanto kuna aikatawa Allah ya kiyaye mu amin saboda haka duk wanda ya je da abu mai kyawu zai samu kyakkyawan sakamako wurin Allah mana za ka samu aljanna aljanna ta yi abin da ka aikata ta yi kanin abin da shi yasa Allah ce falahu khairun minha wanda ya zo da kyakkyawa to yana da abin da yake mafi kyawu daga wannan sai Allah ta'ala ce innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad قل ربي يعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين إن الذي فرض عليك القرآن للي الله سبحانه وتعالى وندا يفرلن تامك القرآن يسوكمك القرآن ميجلما لرادك إلى معاد للي ميميدا كني زوا مكوما معناه ميميدا كني زوا رانا القيامة زي تنبيك قبدا kyautar da ya mata alkur'ani mai girma kamar yadda Allah ya ce fala nas'alan alladhina ursila ilayhim wala nas'alan almursalin sai mun tambayi waɗanda aka aiko masu manzanni kuma sai mun tambayi manzannin shine Allah ta'ala ya ce ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lalle Allah da ya yanke saukar da alkur'ani a gare ka lalle mai maida ka ne zuwa ga makoma kulka ce rabbi Ubangiji na Allah a'lamu shine mafi sani man ja'a bil huda wanda yazo da shari'a wanda yazo wurin Allah da shari'a Allah ya sani wa man huwa fi dalalin mubin da kuma wanda yake a cikin bata bayyananne shi ma Allah subhanahu wataala ya san shi Allah ya fi kowa kamar yadda Allah ya ce inna rabbaka huwa alamu biman dalla an sabili wa huwa alamu bil muhtadin Allah ne mafi sani game da wanda ya bace daga hanyar Allah kuma Allah subhanahu wataala shine mafi sani game da wanda ya shiryu ka shirya ta Allah ce Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama kuma Allah ne yake batar da wanda ya ga dama Allah ya shiryar da mu kala mana shirya ya Allah sai sa kullum muke ta addu'a muna ihdinas siratal mustaqim muna Allah ka tabbatar da mu akan tafarkin kami kake tabbata shi ake yi لكل إلى شاء الأولى حركات ولكن عزيز في الرجال ثبات warawa kowa yana yi warawa da iyawa amma tabbata a tsaya akan abin a yi haƙuri wannan ba kowa ke iyawa yanzu ƙoƙarin da muka tashi da shi rana farko ta azumi yanzu ta rage ta wasu ta rage ta mai yawan mutane ta rage ta wasu tana nan yan kaɗan cikin mutane ranar farko za ga mutane dugun azumin yunwa da kishirwa a yi azumin baki ko magana mutum baya sanyi saboda kai ya bata azumi na farko da an yi rana ta bisa ga an fara saki yanzu an fara masallaci da an sallama sallah kaga mutane ɗaya biyu na tashi kayan a wara ashen sun tahe su har sun gama ashen sai kuma ta bari tun jiya na fara gani na an fara inda ma ya kai ishirin ne kaga a ce an gashi to tun yanzu tun jiya shidda mutane sun ware idan suna tahe su to yau ba a san dada ya za a yi ba Allah ya sa su tsaya. duk wanda ya tsaya ya tsaya don kan shi ne kuma ka ta ka ka ta ka rage makan kalada ba dole ba ne dama amma wata ne na lada watan da ya wuce an yi wannan ibadodin ba yi ba na ka samu kanka cikin sai ka yi hakuri hakurin wata guda a yi komi da komi da kai a yi a kari baka san yaushe ne ranar ta heka ba an ɓoye maka ranai da ya kamata tun da an ɓoye ma an tausaya maka kai ma ka tausaya ma kanka ai kokari dole yake alheri ka more shi cikin wannan wata kai ka gama abin da ake so kai kai wanda ba so kai kar kai amma zai ga mutane ana kare sallah ana kare isha isha ka ga ɗaya biyu na tashi kuna dan tasbihin ko abin kare sai kai wani shi ma tashi ya ita ko ba inda za sauri ba wurin zuwa ne da zai na bakin hanya kawai ko zo ya sa ruwan sanyi gaba ya tasha ko shayi watakila ya zo firimi bai ida ba an kare sallah bare je sha abin shi shikenan firemi kawai shekarar ka nawa kana shan firemi bai isa ba yanzu wani kuma za ka yana zazzari siri za ta ya kallo kaga akwai matsala ya kamata in ka bar wurin ibada in dai ba kare wannan ibada ba to ka je wurin wani ibada da yi wannan ibada ba ka je wurin da za ka ɗaukar laihi ba da zaɓin ka ba wanda ya matsa maka sallan nan kai hakuri awa guda an gama ta ko ba haka ba awa da an kari wasu wurare ma ba awa daya minti arba'in wani wuri wani wuri ma minti ishirin ne an kari ba an kawo maka sauki ba sai ka tsaya wurin ai da kai mana wanda duk sallama ɗaya minti ɗaya da rabi ne minti ɗaya da rabi an yi sallama amma ita ma sai ta gagara mata su ne masu kokari su ne jajirtattu su ke tsayawa ba ga bakin ko gidajen su duk sun tsaya sun hito da suna ta yi har a kare har ranar jajibar sai kaga mata ba su bari na sa suna yi don Allah kasan su wasu matan suna yi tawari saboda dama dama sun hito waje suna ganin waje kawai wasu amfani suke tun da ana ashen bari su hito waje su kalli waje wasu ba ashen ta sha musu kai ba an nan samu dama a hito bakin hanya to sharaban da ta hito ta tsaye bakin hanya ko ga ta nan ta hito Allah ya kiyaye amma dai ba su da yawa cikin mata yan kaɗan ne Allah ka samu dace sai Allah ta'ala ce wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbik fala takunanna zahiran lil kafirin Allah ta'ala ce wa ma kunta tarju baka zamanto kana fatan an yulqa ilayka alkitabu a miƙo maka littafi ba a jeho littafi zuwa gare ka ba mana gabanin zuwan wahayi baka taba tunanin cewa za a maka wahayi ba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba tsammani ba bai taba fatan cewa Allah zai sauka mai da alkur'ani ba Allah dai subhanahu wataala ya sanya mai son kadaici son kullum in gari ya waye kawai sai ta shi cikin kokon dutse ya zaman shi ba ya dawowa sai dare yayi kai sai da ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ma sai ya guziri sai ya kwana da kwanaki can ba ya dawowa in kaga ya dawo guzirin shi ya kare ne a tattara mai abin da za ya komawa ciki a tattara mai sai ya koma bai san me ke faruwa cikin garin makka ba da gari ya waye ya tahe shi ko kuma ya je sati sati biyu layali ya zawatil adad manzo Allah yake zannawa ciki ba zai dawo ba sai abin da ya dauka na guzurin shi abincin shi wanda zai mai waɗannan kwanaki ya ƙare sai ya dawo makka kuma yana shigowa makka zai je gidan shi da ya je gidan shi kuma khadija ta tattara mai kuma sai ya koma wa shi haka ana ta wannan sai Allah subhanahu wataala ya sauka mai da alqur'ani Allah ya ce illa rahmatan min rabbika sai dai saboda rama Allah subhanahu wataala ce kawai ma'ana wayan Allah ya sauka gare ka daga rama Allah subhanahu wata'ala gare ka da bayin Allah kawai wala takunanna zahiran kada ka zamanto mai taimakawa mai kamawa mai goyon bawa mai goyon bayan kafiri daga kafirai ma'ana kaka zamanto mai goyon bayan kafirai mai son kafirai mai taimaka musu kaka taimaka ma kafirai akan kafircin su akan kafiri ya kafirci kaka taimake shi ki ake magana amma taimakon shi na rayuwa ya ci abinci wannan dole kai mashi in kana zanne tare da shi ko in ya buƙaci taimakon amma zai wani aiki na kafirci domin kafirtin shi ya kwari ya karfi to ba ruwanka amma shi kana ya taimaka mai kana ya taimaka mai iyalin shi kana ya taimaka ma duk kafirai su yi rayuwa amma ba kan kafircin su ba kafirci kam ka rabu da su ka yi watsi da su ka saba musu wala yasuddunaka wala yasuddunaka kada su kange ka yasuddunka wannan ba irin na cikin suratu taha bane fala yasuddannaka anha malla yu'minu biha wattaba'a hawahu fatardi ba shi bane wancan wala yasuddannaka ne nan kuma wala yasuddu wala yasuddunaka yasuddunaka asalin yasuddunaka yasudduna ne ya ka shahi wawu wannan yasudduna din sai aka shafe shi amma sai aka maida wannan jaɗin na wawu sai aka maida ya gadal saboda asalin shi wala yasuddani wala yasuddunaka sai wasalin ya dawo gami gadal sai aka bar nono sai aka ƙara wata nono kuma sai aka yi iligamin ta cikin wata za ka ce wala yasuddunaka akwai gunna ai wala yasuddunaka an ayatillahi kada kafiran nan su kange ka daga daga sabal daga ayoyin Allah subhanahu wataala kamar la tublawunna ne la tublawunna wunna ya sha bamban la tublawanna la yumbazanna da ya sha bamban da shi la yusjananna haka ne ko ba da id unzilat ilaik bayan an sabkar da ayoyin zuwa gare ka kada su hana ka yin aiki da su wadu ila rabbik Allah ce kai dai kai kira zuwa ga ubangijinka wala takunanna minal mushriki kada ka zamanto daga cikin arna maguza masu shirka da Allah subhanahu wataala wala tadau ma Allah ilahan akhar kada ka kira wani abun bauta na daban tare da Allah la ilaha illa huwa saboda babu abin bauta da gaskiya sai shi Allah kullu shay'in halikun dukkan abin da ka sani mai hallaka ne illa wajha sai dai Allah komi zai karewa komi zai tafi kamar ba a yi shi ba sai Allah wannan aya daidai take da fadan Allah ta'ala kullu man alaiha fan duk wanda ke kan kasa mai karewa ne wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram nan kuma sai Allah ya ce kullu shay'in halikun illa wajha duk abin da ka sani mai karewa ne mai tafiya ne mai hallaka ne kowa mala'iku za su kare mutane su kare aljannu su kare dabbobi su kare kowa ba ya kare sai Allah subhanahu wataala huwal awwal wal akhir Allah shine karshe ba dan zai karewa karshe ba shine dai karshe Allah kara mana imani amin kullu shay'in halikun illa wajhahu komi da ka sani mai karewa ne sai dai ainihi Allah subhanahu wataala sai fuskar Allah mana ana nufin sai zatin Allah subhanahu wataala shi kadai ne ba zai kare ba lahul hukm hukunci na Allah ne Allah yake da hukunci kuma shine wanda yake juya bayan shi yadda ya ga dama wa ilaihi turja'un kuma zuwa ga Allah ne za a mayar da ku za a mai da korin Allah subhanahu wa ta'ala domin mi domin a maku hisabi domin a maku sakayya domin Allah subhanahu wa ta'ala ya tambayi kowa abin da ya aikata Allah ka sa a tambayi mu ba da labarin alkhairi Allah ka sa mu kare da duniya lafiya suratul qasas ta kare wannan muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yahi mana Allah ka sa mu gyara Allah ka biya mana bukatun Allah karban mana azumin Allah ka sa wadannan azumin muka guda bakwai da muka yi sun samu karbuwa a wurin ka ko tambaya ne to a kira sallah ya kali shayin ko ya kali wa mai zahi idan aka yi atishawa ba mutum zai cewa alhamdulillah wani na kusa da shi sai ya ce rahamukallah sai ya maida mai shi kuma ya ce mai ya haɗi kuma Allah wa yusu da ibalaku haka ake yi in kuma ya ƙara ya ƙara in ya ƙara ya ƙara in ta yawa kuma to sai a mai addu'a ce Allah ya ba shi lahiya ba ya da lahiya in kuma ya yi bai ce alhamdulillah ba sai a kyale shi sai dai a mai umarni a ce mai ka ce alhamdulillah amma ba za a ce mai rahamukallah ba sai ya ce alhamdulillah ɗayan kuma yana tambayan wai a mutum ya zaɓi ya tashi yin sadaka da wa ya kamata ya fara da uwayen shi ko da yan uwan shi ko ko da wa uwaye ba a masa sadaka kamar yadda ka san ba ka ba matarka sadaka ba ka ba ɗanka sadaka to ba ka ba uwaye sadaka inda kake ci da ɗiyanka da matanka haka za ka ci da uwayenka ciyarwa ake kyautata masa ake yi kamar yadda ake ma iyali sadaka ana yin ta ne ga ɗan uwa talaka wani kanan ka magajinka ba ya da sai ka mai sadaka mana sai ka bayar sadaka irin ta zakka mana ai ba uwaye wani in an ce uwaye wanda suka haife ka su ake magana amma yan uwansa ai ba uwaye bane ko ba haka ba su yan uwan uwaye sunansu su ana masu kanan babanka magajin babanka in kai zakka sai ka bashi kanan mammanka magajin da sai kai zakka ka bashi ɗiyan su ne sai ka zakka ka basu saboda su ciyar wasu ba kanka take ba amma uwaye kira suna kanka saboda ka su ba uwaye ba ba su zakka saboda mi kullun su ba su aiki duk kuma waɗannan wanda za ka ba zakka sai shekara shekara za ka ba su Allah ya samu dace. In dai mutum ya tashi sadaka to ya kamata ya fara da gida, ma'ana da mutanen da suka yi kusa da shi. Sai gida ta ƙoshi ake ba dashi. Amma kuma kakka riƙe gida kawai ka hana dashi. Ana iya kasa zakakka kashi uku biyu ka ba gida ɗaya ka ba dashi. Haka ake yi. Su kuma 'yan gida su bar kwance da ɗan uwansu ko ɗansa yana da dukiya da kai ta lissahin duna lissahin banza kaza za a baka kaza ya kamata a baka ina unhwanin dukiyar wani tana da unhwani kai ne baka san unhwaninta ba kai ta kan kamuna ka je ka nemi naka shi zai baka kuma ta zaka an ce a ba mutum ne ba dai je yi shagali ba kawai a baka kawai ka je kai ta abin a baka zakka mai kwari kawai gobe ai ta ganin ka da sabon kaya ya ka yi kenan dan haka ja ka da sai a ganka wurin wani mai mai tuku hatsiri ka zana na ta kana ta shagali kwana nawa za su yi su kari to ba haka ake ba aka baka ita kanka kai ma itinani ya za kai da wannan abin na da kwari ya za kai kai ma ka abin nan ka samu aiki ta wannan duki kanka kalli kayanka sun tsuwa ko takalminka ko hullarka duk kanka kalli wannan ya kokari ka gina kanka saboda abin nan da kake kallo ba lalle ne ba ba duka same shi ba ko ba haka ba jaraba tana ya faɗo ma wanda ya baka bana zakan ma ta bace gaba ɗaya babu ita ko ba shi ya mai yawa ko wata asara ko kuma ya tahe shi ya bar duke kaga za ya baka zuwa za kai ka ce madiyan baban ko ya saba ba da shekara ni ma sai kun bani ku yi maza ku bani kayan ku raba gado dole a bani in an baka ya kamata ka san ciwon kanka ba ruwanka da wata wata kurkiya wata jawara nan ka samu kudi a kakka bata dukiyarka ka je ka je ka auro jawara kuma abinci da ta ma babu ka kashe kudin ya za a yi to kai kokari ka gina kanka ka samu wata sana'a ka rike ka koyi aikin yi shikenan kakka yi tunanin wai haka din da kai baɗi ba a baka Allah ya baka bana baɗi ma ta Allah zai baka ka yi tawakkali ka dogara da Allah Allah dai mai badawa kuma shi ma wanda ya baka da irin wannan ya kaɗan ɗin taka da ka fara da haka ya fara shi ma ya zama wani abu kai ma sai ka fara haka nan kai ta haƙuri shi ma ya yi haƙuri fa can lokacin da yake faɗi ka tashin ko tsire ba ya sai balle balangu balle dace duk bai san su ba awa duka tashin ya ya mallaki dan jarin shi ya iya kasuwa ya iya sai ya iya saidawa haka kai ma za kai wata rana kai ma sai ka shiga mota mai sanyi ka gina gida babba wanda za ka yi tabo da cikin gidan da motar kai ka yi haƙuri sai an sha wuya ake shan daɗi amma rana ɗaya ba a shan daɗi duk wanda ya sha daɗi rana ɗaya to sai ya sha wahala kwana dubu amma mutanen mu haka muke kawai da an ba mutum ka ga yana ta shagali har yawo yake da koyin yana gwadi baka san idanun wani ba ko in suka kalli wannan abin shi kenan harka ta lalace baka san bakin wani ba tunda duk mutanen da za ka yi ta gwada ba wanda za ce tabarakallah ba wanda za ce masha Allah sai dai a ta ce ka lalle an baka kuɗi gani ka lalle wannan kai kai din nan waninta in ka ga ba musulunci ya burge ka cewa za ka yi tabarakallah ko kai na bahaushe tabarakallah ba sha Allah kenan sai kai maganin bakinka da idanunka in Allah yarda abin ba zai lalace ba ka gwada mutane suna ta ka ka lalle to shikenan bayan sati an same ka ana ma lalle lalle ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم Allah ka biya mana bukatun mu gaba da yana alkhairi Allah ka samu cika da imani Allah ka ruba mana asiri Allah ka kawo mana karshen wahalhalu gaba da ya Allah Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك على محمد وعلى ال محمد وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين